بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم السلام رفيع الدرجات الله تبارك وتعالى رفيع الدرجات الله سبحانه وتعالى شيني مدوكاكين درجوجي الله هو رفيع الدرجات الله شيني مدوكاكين درجوجي اي عظيم الصفات wanda sifofin Allah masu girma ne suna tafiya da zatin Allah. Auratu da rajatul mu'minina ko kuma ana nufin Allah ne mai ɗaukaka darajojin mu'minai. In kana ta da wata sifatan lahi wa darajatu sifatuhu idan aka ce ɗaukaka sifar Allah ce to daraja kuma sifar Allah ce ita ma. Aya zai mu sifati Allah mai girman sifofi ne. Wa in kana rafu lil mu'minina huwa ratu darajatul mu'minina fil jannati. idan kuma ana nufin ɗaukaka darajar muminai ne to nan kuma ana nufin kenan Allah ne mai ɗaukaka darajojin muminai a cikin aljanna zul'arshi Allah na shi ne ma'abocin al'arshi wanda zai kalaka hazal kalkar azima Allah ne halitta wannan halitta mai girma mai suna al'arshi Allah da kansa yana cewa lahu arshun azim Allah yana da al'arshi mai girma yulqi ruha min amrihi Allah shi yake aiko da wahayi shi ne ruhi a nan alwahaya wahayi yana aiko da shi min amrihi daga umarnin Allah din yana aiko da wahayinsa alaman ya sha'u bisa wanda ya ga dama min ibada ya cikin bayinsa min al'ambiya ya sune annabawa annabawan Allah su ne suka cancanci suke karɓan wahayi daga Allah Allah yana turo musu wahayi abinda za su aikata da abinda za su gaya mutane su aikata liyun zira yawon talaki saboda abin da ya sa yake aiko da wahayi saboda a gaya wa mutane kuma a tsoratar yukawihul mulqa alaihi nasa wanda aka jefa masa wahayi ya tsorata mutane ya ba su tsoro akwai wata rana da za ta zo shine yawmat talaqi ranar gamuwa yukawifunahum annabawa za su ba mutane tsoro bil yawmil akhir da ranar karshe shine ranar tashin kiyama tumme yawmat talaqi an ambaci wannan rana ranar haduwa lil talaqi ahli samai wal ardi wal abidi wal mabudi wal zalim wal mazlumi fihi saboda mutanen sama da mutanen ƙasa za su haɗu a wajen mai ibada da wanda ake wa ibada shine Allah da bawansa za su haɗu azzalumi da wanda aka zalunta duk za su haɗu a wannan ranar mana rana ce da wanda kowa da kowa komai da komai zai haɗu a wannan ranar ce za ka ce mata ranar damuwa to da yake ranar tashin kiyama rana ce mai muhimmanci a wajen halitta kamar yadda ke da muhimmanci a wajen Allah mahalicci to shi yasa ta samu sunaye masu yawa to abin da aka bashi sunaye masu yawa to abin yana da muhimmanci shi yasa mutuwa take da sunaye da yawa shi yasa ranar tashin kiyama take da sunaye da yawa shi yasa aljanna take da sunaye da yawa shi yasa wuta take da sunaye da yawa saboda duk waɗannan abubuwa ne muhimmai wanda suna da muhimmanci يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم lillahi alwahid alqahhar wace ce ranar tashin kiyama ranar za a haɗu kowa da kowa ya zo sai Allah ya ce wannan ranar ita ce yau mahun bari zuna ran da mutane za su fito daga kaburburansu kowa an kunne shi yana cikin ƙasa ko yana cikin kabari ko kuma wanda dabba ta cinye shi duk da yadda mutum ya mutu da duk inda yake wannan rana za a fito da shi kare jura min kuburin za su fito daga kaburburan su muta su mutane kowa zai bar kabarinsa la yakfa ala allahi minhum shay'un wani abu ba zai kuya wa Allah ba na lamarin mutane wanda suka rasu da sauran halitta halitta gaba daya dama ba abin da ya kuya wa Allah Allah ya san komai dama kayan sa kulluhum hadirun kowa zai halarci wajen wa kullu ma jara minhum min bidayati ila nihayati la yaqabil shay'u duk abin da zai gudana a wannan ranar ta tashin kiyama daga farkon ranar har zuwa karshen ta duk abin da zai faru dai ba abin da yake kuya Allah ya fayyace shi ya bayyana shi da yana koyi ba wanda ya sarki sai Allah amma da an yi tashin kiyama kowa nuna masa abin da ya faru kowa zai ga komai qala fudaidu aw shabliyu ko fudaidu ko shabliyu wanda a cikin bayan Allah wani yace wa sawata wa in gufirtu lim yace shi to ai matsalar ko da an ce an yafe wa mutum to ai an riga an an ga kuma yayi laifin ma'ana yin laifin shine matsala in dai an riga an yi laifi ko an ce an yafe maka amma dai za a dinga ganin dai ka dai yi wani abu to shi ne ya ce ko an gafarta mini to ai kuma ina laifin da na yi kuma ai na san dai na yi kuma da na yi wa ya sai ya san na yi Allah wannan rana liman mulkul yauma Allah yana magana yana tambaya yau kuma wa yake da mulki ya ta kallamu alhaqqu tabaraka wa ta'ala ubangi zai magana inda ma afnal khalaiqu jami'an yayin da dukkan mutane suka halitta halitta gaba ɗaya ta ƙare ba kowa ba komai sai balam yabqa nafsun tatanaffasu babu wani rai mai numfashi da ya rage a duniya gaba ɗaya kowa ya ya ya tafi yabqa wahdahu Allah zai rage shi shi kadai da ba shi kadai ne shine idan ba samar da wannan yayi saboda kai ya ga dama kuma zai zai karar da su yaqulu sai Allah ya ce limanil mulku yawma yau kuma waye ne yake da mulki wala yujibu ahad ba wanda zai amsa wa Allah saboda ba kowa to yujibu nafsahu sai Allah ya amsa wa kansa yace to yau dai lillahi alwahid alqahar mulki yau na Allah ne shi shi kadai marin jayi wa fil mahtari a gurin zatin kiyama da ma hujira kalaibu yayin da aka tada halittu أهل السماوات وأهل الأرض جميعا اجتمعوا في سعيد واحد كل ينتظر ما يفعل به يقول لمن الملك اليوم bayan wannan yayin da aka tara halittu gaba daya mutanen sama sammai da mutanen kasai kowa da kowa dai an taru a waje daya shine fage daya an samu waje daya an tara komai da komai kowa yana sauraron ya za a yi da shi a wannan lokacin ma Allah zai sake tambaya ce zimanil mulkul yawma yau kuma wa yake da mulki haka wa zai amsa babu sai shi kansa sai dai amsa wa kansa dana ma na za ku muni almulka Allah ya ce ai da yawa a duniya kuna ta jayayya da ni akan mulki ina ce Allah shine mamallakin mulki sai ku ce ga sarki wani ga sarki wani ga sarki wani yau kuma ina sarakuna ba kowa almaliku fulanun almaliku fulanun almaliku fulanun eh kuna cewa wani sarki ne wani sarki ne wani sarki ne to yau fa al-mulku liman al-yawma yau kuma wa yake da mulki hada za a ce masa sarki la ta zama kalimatan ba za ka ji wata kalma ba ba wanda zai magana illa qadaman sawatan min dulil qiyami sai dai diga cikin mutane mana kafafuwan mutane ne suke ta motsi saboda dadewa da aka yi ana tsaye kafafuwan mutane za su za a yi ta jin motsin su amma idan mutum yana tafiya za ka ji motsin tafiyarsa za ka kafafuwa suke yi ajaba nafsahu Allah sai ya amsa wa kansa tunda ba mai amsawa sai sai lillahi wa inna qahar ai mulki na Allah ne shi shi kadai shine mai rinjaye sa'ala wa ajaba nafsahu Allah yayi tambaya kuma ya amsa wa kansa kama anna al-abda sa'ala wa ajaba nafsahu kama yadda bawa can a duniya bawa mumini yana yana tambaya kuma yana bawa kansa amsa shine kusimatu salatu baini wa baina abdin sayni Allah ya ce ko kuma ka san salata Allah ya ce na rufe sallah tsakanin ni da bawana na kasa ta kashi biyu nisfun li wa nisfun lil abdi wa lil abdi ma sa'ala rabi na fatiha na Allah ne rabi na bawa ne amma bawa ya roƙi abin da yake so Allah ya ce to duk abin da ya roƙa ko zan baki idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan na Allah ne shi kadai ba ba wanda zai shiga wajen arrahmanir rahim Allah ne shi kadai maliki yawmiddin Allah ne shi kadai ihdina siratal mustaqim na bawa ne ya roƙo ne siratal ladzina an'amta alaihim na bawa ne ya roƙo yake ghayril maghdubi alaihim waladdallin ai na bawa ne roƙo ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine Allah ya raba iyyaka na'budu ibada ta Allah ce shi kadai wa iyyaka nasta'in ne mata ko kuma na bawa ne saboda haka shi mai sallah idan yayi wa Allah kirayi da waɗannan sunaye nasa na farko guda biyar din nan to sai ya dangana wa Allah ibada shi shi kadai shine iyyaka na'budu sannan kuma shi kuma sai ce to ya ubangiji ina roƙon ka fa in ba kai ka tallafa ka taimakawa ibadan ma fa ba zan iya yi ba eh sai ka taimaka domin in ba Allah bai taimaka mutum bai na zai ibada ba zai yi ba to saboda haka sai mu je dawo to Allah zan roƙe ka fa iyaka na iya ba ka ce iyaka na abu wannan na Allah suka ce to Allah ni ko ga roƙo na ba iyaka na sai ina neman ka taimake ni ibadan nan kan inda yana to shike an daga nan kuma sai ka shiga roƙon shiriya da duk abin da kake roƙa to shine ah نعم يشي نسب لي ونسب للعبد والعبد ما سأل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا لله تبارك وتعالى وأن الله نه وبقي للعبد باو مناسة هدنا الصراط المستقيم روحو باو هيكي أنا نعم الشريعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دون نباوا نه تو والعادة إذا كان اثنان واحد يدعو والآخر يقول آمين والمصلي يناجي ربه الدائي هو المصلي فلما قال رب الضالين أجاب نفسه أيضا نائبا عن الحق فقال آمين al'ada idan mutane sun kai biyu wannan in yana roƙa wannan zai dinga cewa amin amin haka ake yi wannan yana roƙa wannan kuma yana cewa amin to shi mai sallah ko ba wani shi daga shi sai Allah mana yana ganawa da ubangiji ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda kana ganawa da ubangiji to idan ka karanta Fatiha ka gama idan ka ce wala dallin to ba wai baka amsa sai kai din ka ba kanka amsa sai ka ce amin kaga kai niyaba kenan mana maimakon Allah da kake ganawa da shi shi ba zai ce maka amin ba eh shi shi yake roƙo shi ba zai ce maka to kai ne zaka ce amin din kuma sai ka fari amin saboda ka samu roƙon da karon aya shiga kama annal haqqa ma qala liman al-mulku al-yawma qala lillahi wa ila al-hari kamar yadda Allah can yace mulki na waye kowa ya shiru ba mai amsawa sai Allah ya amsa kansa to a cikin sallah kuma gashi kai addu'a ka gama amma Allah ba zai ce maka amin ba kai zaka ce amin na'am na'am اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم inna allaha sari'ul hisab al yawma allah ce yau inna rana ta cin kiyama tujza kullu nafsin bima kasabat duk rai za a saka mata abin da ta aikata duk abin da mutum ya aikata a duniya shi sakamakon shi zai tarar saboda haka la zulma babu zalunci al yawma a yau mana rana ta cin kiyama babu zalunci kowa abin da ya aikata ba za ba za a je a ɗebo na wani a haɗa masa ba shi ko ba za a rage masa nasa a ɗora wani ba a abin da ya zo da shi shi za a nuna masa shi ne babu zalunci inna Allah shi Allah sari'ul hisabi mai gaggawan hisabi ne yuhasibu jami'al khalqi fi qarrin nisfin harin min ayyamid dunya a Allah zai hisabin nan gaba daya kare ta cikin gurgurdon rabin rana na duniya ma'ana daga sallah asuba zuwa tsakiyar rana shikenan an gama hisabi saboda haka hadisi manzo Allah sallama ya faɗi wa hadisi to ila ali aliyin za ka tambayi sai na aliyu aka ce to an ji Allah zai hisabi duk halittar da za a yi mata hisabi a cikin rabin rana kai fa sihu haza ya za a yi da ya za a gane wannan qala sai na aliyu shi kama yumzihim kullam fi yawmin wahidin baka gani kullum Allah ne yake ciyar da mutane a rana daya kuma mutanen garuruwa su daban-daban kasashe ma daban-daban nahiyoyi ma daban-daban amma ko wanda aka hana shi abincinsa a to yadda ba a hana kowa abincinsa ba haka za a zo a yi aiki kowa za a yi masa aiki kuma kowa aiki zai zai same shi kuma za a yi aikin a lokaci ɗaya kuma a gama aiki wannan ba waya wani mai wuya wajen Allah alkala'iku jami'a yudhimuhum Allah fi fi kulli yawmin wahdahu dukkan halitta kullum Allah yana ciyar da ita shi kadai kullum kuma kowace halitta abin da ta saba shi shine Allah zai bata Allah ba zai dauki abincin mutane sai ne ya kawo mana nan ba ba abincin mu bane ba zai dauki abincin mu ya kai musu ba ba nasu bane kowanne waje irin abincin su da suka zaba shi irin su irin sa Allah zai ba su kuma kullum sai sun samu man kadara ala haza kadara ala muhasabati fi nisfi yawm ai wanda yake da ikon wannan duniya gaba daya wancan yana can wancan yana can wancan yana can wancan ga abin da yake bukata wancan ga abin da yake bukata wancan ga abin da yake bukata amma kowa a cikin rana kowa an bashi abin da yake bukata wanda yake da wannan iko mahalici ai yin hisabin mutane a cikin rabin rana ba wani abu bane a wajensa eh mutane suke ganin abin saboda idan ka ce za ka aura da hankalinka shi kuma Allah ba ruwansa da hankalinka eh dan hankalin da ya baka ma shi ya halitta ya dan magara maka shi a shi ba ruwansa da wannan eh shi yana yi da iko ne iko sa yake yi komai kawai subhanahu wataala
وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الأناظر كاظمين وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وأنذرهم يوم الآزفة kai musu gargadi ma'ana kai musu gargadi ka tsoratar da su wannan rana da ta tashi kiyama shi ma wannan sunanta ne yawmal azifati yawmal qiyamati ita rana ta tashi kiyama min azifar rahilu idza qaruba kamar ka ce to fa tafiya ta kusa saboda haka idan aka tada idan wannan rana ta mana Allah ya kawo wannan rana ta tashin kiyama to fa yanzu shiga aljanna da shiga wuta ya kusa shine abinda wannan rana take nufi ma'ana komai ya matso masu shiga aljanna su shirya masu shiga wuta su shirya an matso da komai lokacin yayi da fadin ta ake yayi mutane suna duniya ana gaya musu tashin kiyama tashin kiyama to amma in aka mutu lokacin ya zo zai ce ina magana da ake gaya muku za a yi tashin kiyama ina sai musulmai su je kwarai kuwa annabawa sun gaya mana fa mun yadda ina kafirai annabawa faɗa ba sun faɗa ba mu yadda ba to shi ke da wanda kuka yadda da wanda ba su yadda ba duk ku sani yau ranar lokacin ya zo saboda ka yau ana cikin wannan ranar ta tashin kiyama kamar yadda za a wayi gari goben nan a ce gashi rana ta fito gari ya waye yau ta yau ta ta koma jiya ko zaka wannan ranar za ta zo kowa sai ya ganta in ya yarda da ita ma zai ganta in bai yarda da ita ma zai ganta yayi mata aiki zai ganta bai mata aiki ba zai ganta ita da ma wajibi ce sai ta yi abu sai ya faru izil qulubu yayin da zukatan mutane tartafiu khawfan ladal hanajiri zukata gaba ɗayan su sun ji riga sun ji tsoro sun tsorata da wannan rana ladal hanajiri gaba ɗaya kowa zuciyarsa ta kai har iya makogoro saboda firgita da tsoro kazimina suna cike da bakin ciki saboda tsoron wannan rana mumtali'ina gamman suna cike da bakin ciki khawifin nasu bi hadha al-yawm al-azimi ka tsorata mutane da wannan rana babbar rana al'ati wanda kuma sai ta zo kuma ka gaya musu wa karkaru bai tiyanuhu zo wannan rana fa ya kusa tun zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana tashin kiyama fa ya kusa ibi tarawati sa'atu wa shaqqal qamaru ba ku ga zaga wata ba to ai tashin kiyama ne ya kusa to tun zamanin annabi ma ce tashin kiyama ya kusa balle yanzu kenan tun zuwa manzo Allah sallama shekara dubu da ɗaruruwa an ce tashin kiyama gashi nan fa gashi nan fa an kusa har ma sahabbai ma suna tunanin mai yiwa zamanin su za tashin kiyama to gashi yanzu an samu shekara dubu da ɗaruruwa to balle yanzu kenan dan an ce maka tashin kiyama ya kusa to ka sani ya kusa ne gaskiya ne shi Allah da yake abunsa da da da da sannu yake yi baya gaggawa saboda shi lokaci baya kure masa to shine kadimina wa karkaru bai tiyano fi zalika alwaqti kulluhum yamtaliu ghamman a wannan lokaci kowa zai shiga bakin ciki ko kuma damuwa hatta anna qalba kulli insani yati ila halqihi zuciyar mutum saboda tsoro in ta taso sai ta zo har wajen makogoron mutum saboda tsoro to Allah da ya samu kai mu wuce lafiya
malin walidina min hamimin wala shafi'in yuqa ma lizalimin min hamimin wala shafi'in yuqa ma lizalimin min hamimin min hamimin masoyi muhibbin masoyi wala shafiyin ko mai ceto yuda'u wanda za a yadda da da wannan ceton nasa ko da soyayya ta za ma babu shi lizalimina ga kafirai duk wanda ya mutu ya je da kafirci lahira babu wani komin darajar mutum da zai tsaya wannan mutumin ya ce wannan kafiri ne ya mutu ba imani amma ni yau zai ce ce ce shiga aljanna babu ba wanda zai tsaya kowa eh inda za a tsaya da manzo Allah ya tsaya wa wasu ai amma tunda su kafirai ne ai bai tsaya wa kowa ba ya ce musu in suka yi da suka bi Allah shikenan sun tsira in ko sun kibin Allah to fa su sani in sun je lahira ba ruwansa zai zai basu da Allah ne kawai da Allah yake cewa wazarni wal mukazzibina kafar ne da masu karyata cin kiyaman nan banni da su kuma shi dama bai shiga ba in dai mutum yake saba wa Allah zai yi to fa tsakaninsa da Allah ne to shi kuma Allah baya mantuwa duk abin da mutum yake aikatawa bayan baya mantuwa ma yana sawa a rubuta yura'u wanda za a yi masa biyayya alkafiru laysa lahu shafi'un kafiri ba shi da mai ceto tubbalu shafa'atuhu wanda za a karbi ceton wannan mutumin yadda ceto yake da yawa din yadda musulmai suke da annabawa za su manzo Allah sallama yayi ceto annabawa su yi shahidai su yi da qur'ani yayi salloli su yi ayyukan ibada su yi duk aikin alheri yayi ayyukan kirki gaba ɗaya za su ceto amma da haka banda kafiri ba za a cece shi ba baya ciki ba za a banda shi la laysa lahu shafi'un tuqbalu shafa'atuhu babu mai ceto da zai ceci kafiri wanda za a karbi ceton wala muhibbin tanfa'uhu mahabbatuhu babu wani kafirin da zai so wani mutum a duniya duk ya so wannan mutumin mutumin kirki ne ko annabi ne ko waliyi ne ko salihi ne ko shahidi ne dun yana da daraja wajen Allah wani kafiri ya so shi kuma kafirin ya mutu yana kafiri to fa wannan din bai da dama da zai je ya ce wani masoyi na ne bari in fita shi babu wannan wannan ta wuce a duniya ake yi la yashfa'una fihim aslan ma'ana ba za a ce ji kafirai ba dai kawai gaba ɗaya tun farko ma walau shafi'u fihim shafa'u fihim kai takdiran walau su bala shafa'atu kaddara ma ka ce da wani zai tashi ya tsaya ya ce kas wannan kafiri ne amma kuma gashi masoyi ne ko za a yi kokari a je a ceto shi to kai ma da kake wannan tunanin ba za a karɓa maka ba ma'ana ba za a karɓi kafirin ba Allah ya kiyaye amin ya alamu ya alamu kha'inata al'ayuni wa ma tukfi sudur ya alamu kha'inata al'ayuni wa ma tukfi sudur shi Allah nan tabaraka wa ta'ala ya alamu ya san kha'inat al'ayun ya san idanu idanu mazambata mazambatan idanu wayanne ne mazambatan idanu bi musarakati an nazara ila muharramin abinda Allah ya haramta shi ya ce maka abu kaza haramun ne to wani zai sa idon sai ta satan satan kallo yana kallo wannan haramun din to Allah ya sani ya san menene kasa shi kallo mutane in ka fasi idon mutane sai ka aika mai da idon ka can inda ake kallo wanda ba a so idan kaga mutane sun dawo sun lura da kai sai ka kawo da idon ka to Allah ya san irin wayannan idanu wa ma tukfi sudur abinda suka ka suke koyewa Allah ya sani abinda mutum ya koye a zuciyarsa in ya koye mummuna ya bayyana kyakkyawa to aikin banza ne Allah aiki da zuciyar ma yake aiki inna Allah alimu bi zati suduri sai zuciyar ma yake aiki saboda haka wallazi lam yakhruj min alqalbi ya'lamu Allah ya'lamu Allah tabaraka ta'ala abinda ka aikata a fili shine aka sa malaiku su rubuta abinda kai tunani a cikin ranka wannan zakarin ka da Allah ne idan ba shi da kyau amma da yake lokacin da Allah ya saukar da ayar wa in duduma fi anfusikum aw taqulu hasikum bihi Allah safai abin ya ba ku tsoro in kai tunani mummunan tunani ma sai an yi hisabi to shine suka ji tsoro sai suka kawo ƙara wajen manzo Allah sallama cewa wa zai iya hana zuciyarsa daga barin tunani kuma an ce tunani ma sai an yi sabi annabi ya tunanin ai hawa hawa ne akwai tunanin da ka kai ne ka ɗauka ka ajiye shi a ranka kake ta yin sa wanda za a yi maka hisabi amma abinda bai kai wannan ba wanda kawai zai zo ne ya wuce kawai lokaci ɗaya wannan baka da damar sa ai saboda tunda baka da damar sa wannan babu magana ba hisabi a kansa to shi ne sai aka ce shi ita zuciya abinda yake shiganta abubuwa ne guda biyar akwai hajis hajis din nan abinda zai ɗarsu lokaci ɗaya ya wuce wannan ba a hukunci a kansa hadis daga shi sai khadir shi ma khadir din shi ma zuwa zai yi abun zai zo kamar zai dan zauna kuma sai ya wuce to shi ma ba za a hukunci a kansa ba to wanda za a hukunci a kansa shine hammu da azumi shi hammu abinda ka shirya na shirya zan yi kaza ka tunda kai ka shirya sai akwai akwai sanin zuciya ke kuma akwai sanin ka kai ma tunda har ka shirya wancan ai zuwa yayi baka sani ba ma kawai ya zo ya wuce to shi wannan babu hukunci amma abin da ka shirya ce zama zalla sallallahu alaihi wasallam yace idza hamma ahadukum bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun wahidatu wa in amila kutiba lahu ashru hasanatin wa idza hamma ahadukum bi sayyi'atin falam ya'malha lam kutiba lahu shay'un wa in amila kutiba lahu sayyi'atun wahidatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan idan ɗayan ku ya nufi zai aikata abu mai kyau ko bai aikata ba saboda ya riga ya zarta zai yi to sai a ce to a rubuta masa lada ɗaya kamar yayi to idan kuma in bai samu yayi ba in kuma har ya samu yayi to za a sa a rubuta goma tunda dama shi musulmi matakin farko da Allah yake biyansa shine goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha idan kai ɗaya a baka goma shine farkon sakamako daga wajen Allah to yace kuma idan mutum yayi niyyan aikata sharri to ba za a rubuta ba amma idan ya har ya kai ya aikata za a rubuta masa ɗaya. In ya tuba a goge ɗayan, in bai tuba ba yana nan a cikin littafinsa. To shi ne, wanda zai zama kulmina kalbi abinda bai fito daga zuciya ba, ya alamun lawa ta baraka ta'ala, to wannan hammu shi ne wanda mutum ya nufa zai yi. Azumu kuma ka tabbatar ne. Ka tabbatar ne in ibada ce ka tabbatar za ka yi ta. Idan barna ne ma mutum ya tabbatar zai yi. gobe zai yi azumi kuma ya riga ya zarkar ya yanke ya tabbatar wannan shi ake ce masa azumi ke sa irin sa Allah yake cewa idan kai wannan niyya in ta ibada ce to ka dogara da Allah karka fasa kai za a zama sarrafa kalamin lahi idan kuma mummuna ne mutum ya zartar ya ce sai yayi to shi kuma ana dubawa kar yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazara ayyudi Allah falyudihu wa man nazara ayyasi Allah fala yasihi wanda ya yi alkawari zai bauta wa Allah to ya yi ƙoƙari ya aikata wannan aiki wanda kuma ya yi alkawari sai ya saba wa Allah shi kuma karye zai yi karye yi in bai yi ba shi kenan ya huta kuma ta kun suduru duk abin da bai fita daga zuciya ba Allah ya shi ya san shi to mala'ika baya rubuta abin da yake cikin zuciya a shi dai abin da aka aikata a aikace shi yake rubutawa saboda su mala'iku gaba ɗaya Allah ya tsora su akan shari'a ne shari'a kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirna an nahkuma bi zawahiri wallahi tawalla fara'ida al umarce mu mu yi aiki da abin da ya bayyana ne eh idan ka zo gaban alkali to ai kafin a gane mai gaskiya da mai ƙarya ai kaga sai an yi ta ba mamaki wani lokacin ma ya zama ba gane mai gaskiyan ba saboda in mai in mara gaskiyan ya fi mai gaskiya iya magana ya fi shi kuma wayo to kaga in ba za a kai ba za a ta juye magana har ta dawo rashin gaskiya ya dawo kan mai gaskiya kamar duk hada aka shi alkali dai yayi abin da zai iya yi yayi iya kokarin sa ya nemo shaidu yayi waye yayi waye in abu ya gagara ma zai haka da rantsuwa ba ya ce a rantsa ne idan aka rantsa ya shike ne ya hukunta hukuncin sa da aka bashi to sauran hukunci fa yana wajen Allah idan mutum ya san bayi da gaskiya ya je wajen alkali ya je saboda shi ya san yadda zai da alkali ya samu a bashi gaskiya ko kuma a bashi abin da yake nema to fa ya sani magana ba ta kare ba ko an yi hukuncin an gama hukuncin ba yi ba yana nan yana jira kuma sai an yi shi saboda haka kawai ran da za a zo ba alkalin shi wancan alkalin da mutum yake da dama a kansa ba shi zai hukunci ba alkalin da ba a da dama a kansa ne shine mai hukunci shine Allah to shi kuma in dai aka zo wani ya yi zalunci ko ya kwace kayan wani ko ya zalunci wani ko ya yi wa wani wani abu to shi kuma Allah baya bari adali ne saboda haka sai an biya ko matsalar a can babu kuɗi balle ka ɗauki kuɗi a ce tara ne za ka biya ka biya babu kuɗin ba za a je da su ba sai me sai ayyukan ibada ayyukan ibada da aka yi da su da su za a tafiyan bashi da su za a tafiyan zalushi ya sama zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya kuskura ya je wa Allah bayan ya je da ibada ya je wa kuma ya zazzalunci mutane ya ciki dukiyar mutane ya zagi mutane ya daki mutane ya yi iya abin da zai yi to ya sani ibadunsa da su za a biya za a kwace ibadu sa kaf ai ta biyan masu bashi idan aka bibiya masu bashi daga ƙarshe ma wani in ya zo shi kuma ya samu ibadar ta ƙare yanzu da me za a biya shi aka ce ai babu zai ce to shi a taimake shi mana ɗauki miyagun sa haɗa wannan dai sai ce gaskiya shi mataimako ne sai ya ɗauko zunubansa wanda da za su hana shi tafiya aljanna sai zai makawa wannan wanda ya zalunci shi kenan shi mai zalunci ya tafi wuta shi kuma ya tsallaka tunda an rage masa nauyi shi ko sai ya je ya wuce ya tafi aljanna Allah ya kiyaye mu zalunci wallahu yaqdi bil haqq والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير والله يقضي بالحق Allah shi ne mai hukunci da gaskiya, shi hukuncinsa, a'a babu lauya, babu wani shaida, ba komai, shi ya san komai zai bayyace komai. Kuma duk abin da mutu ya yi a duniya inda kaga ake ta ɗaukan abu a shooting ɗinsa, a video, a nuna maka kasa ɗin gashi kai kai, haka rayuwar kaza ana naɗinta, an sa mala'iku suna naɗewa. Eh duk abin da mutu ya je ya musa ya ce ba shi ba ne, sai ce a kawo kaset. ana kunna ka sai ce wannan waye kai da kanka ka san kai ne eh lalle ni ne ba kai ne kai kaza kai kaza ka je kaza ka ko wani ka je ka samu kuka shirya wani abu a lokacin da kuka shiryawa baka sani ba ana nawa wannan kasa din kwana da hoton ku sai an zo an nuna ga shi nan ga wani da wani suna tattaunawa kan ga abin da za su yi ga abin da za su yi ga abin da za su yi duk sai an yi wannan bincike ne yawan sun da sara'iru sannan duk wani asiri za a fayyace shi za a fidda shi ne duk abin da mutum yake koyewa kada wani ya gane to sai iya ranar sai ya gan shi wallahi yardi bi haqqi Allah mai hukunci ne da gaskiya saboda haka ba za a zalunci wani ya je la ya je wuta ba da haƙi ba kuma ba za a ba za a dauki wani wanda bai cancanta kai shi aljanna ba a Allah baya wannan hukunci wallazina tad'una min dunihi ko yad'una wanda kafirai suke bautawa tabuduna kuke bautawa min duni Allah ko bar Allah ya ku fara makka da yin kafiran makka ke magana da su da ma kafiran duniya wanda suke bautawa min dunihi suka bar Allah wahumul afnamu kuma kane ko rana ne ko wata ne ko dare da rana ne wasu duhu ma suke bautawa wasu haske suke bautawa wasu ruwa suke bautawa wasu wuta suke bautawa duk dai duk abin da ake bautawa in dai ba Allah bane la yabduna bi shay'in ba za su yi hukuncin komai bayan an je tashin kiyama duk abin da da ake bautawa shi ma ya zama shi ma yana cikin tashin hankali saboda shi ma za a kama shi ne kuma za a hukunta shi me yasa ya yadda har aka bauta masa alhali wani abun kan ma bai san ma bauta masa ba amma da haka za a zarta shi saboda wannan wannan dalili ya hau kansa wani ya bauta masa ne la yaqtuna bi shay'in fa kaifa yakuna shuraka lillahi wanda ba zai iya hukunta komai ba ya zai zama a ce abokin tarayya ne ga Allah Allah ba shi da abokin tarayya inna Allah shi Allah huwa shine as-sami'u mai ji li aqwalihim duk abin da ake fada Allah ya sani al-basiru shine mai gani bi af'alin da ayyukan bayi duk abin da mutum yake aikatawa Allah yana kallon sa duk abin da mutum ya fada Allah ya ji shi bayan jin ma ya sa mala'iku sun rubuta sun dauka kuma za za za gabatar
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وما أغنى أن فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أولم يسيروا في الأرض shin kafirai kan ba sa yawo ne a doron ƙasa ba sa yawo ne a cikin a duniyar su yawo mana mutum in ya rasa ilimin ilimi ya yi maka kanan kan yawo sai ka gama yawo ya je ya tara wani ilimin da wani ya gama karatunsa bai samu wannan ilimin ba saboda za ka haɗu da mutane daban-daban za ka je gurare daban-daban za ka gane haɗu daban-daban awalam ya siro fil arzi su ba sa yawo ne a doron ƙasa bayan zuru su je su duba mana kaifa kana ajibatul ladzina kanu min qablihim ya ya karshen wanda suka gabace su ya ya suka kare idan kafiran makka suna jayayya da qur'ani to su kama hanya mana ga hanyar siriya su kama hanyar su gani ga garin annabi ludu yana kan hanya ga garuruwan kafirai da aka halaka da yawa suna nan in ko suka tsallaka nan afirka ga misira inda aka halaka fir'auna da jama'arsa duk inda suka bi dai za su samu inda wasu kafirai sun yi kafirci an halaka su to su gane su ma wannan kafircin da suke yi Allah ya dauki alkawari ba zai halaka su tunda annabi yana nan kuma kana Allah waliyu aziban wa anta fihim kuma kana Allah mu'aziban wa mai sankiruna to tunda an dauki alkawari amma kan su dauka kan su dauka wai a a shikenan azaba ba za a yi ba za a yi amma azaba ma mutum ai masa azaba a fara masa duniya ya masa sauki akan ashe a tattara ka sai an je can ba sa yawo ne a doron kasa bayan zuru su duba mana kaifa kana ajibatul lazina kanu min qablihim ya ya karshen waɗanda suka gabace su kafiran da suka yi kafirci ya suka kare su harakar da su aka yi kanu hum ashadda minhum quwwatan idan suna gadara da karfi ne karfi mai masu ke da shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba su da karfi ga adawa ga samudawa wanda mutum ɗaya kowa ga tsayi ga karfi ga jiki ga komai wasu ma daga cikin saboda girma na bayan tufana innan adawa wanda suka bi bayan annabi Nuhu saboda sun sai aka sai kace lalata duniya da aka yi da ruwa ya zai cinye duniya sai suka za ya zo musu kaman taki da aka tashi halittar su aka halitta su manya manyan mutane manya ne sosai in suna tafiya mutum ya dauki kifi a cikin a cikin kogi ba ruwan sa neman wuta da rana yake gasa kifi saboda sai dogaye ne ko masu ƙarfi ne to duk wannan karfin nasu me tsina na musu da azaba ta zo halaka ta zo dukkan su halaka suka yi kawai aka same sun zama ka ka annan mai ajazu naklin kabiyati kanu hum ashadda minhum quwwatan law saru fil bilal da kafirai za su yawa a cikin garuruwa wara'au athar al halikin su ga guraben kafiran da aka halaka wa kanu aqwa minhum kuma wajen tantin su zu karfi la tabayyana lahum annahum sayahlukuna kama halaka ulaika da sun gane cewa duk kafiri zai iya halaka kamar da wanda suka halaka ko ma ba halaka shi da yaƙi ba ai zai mutu in ya mutu ya halaka dan ya in ya mutu kuma zai je abinda aka shirya wa wancan kafirai shi ma zai je ya samu na kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi idan kuma samun wani abu ne sun fi su sun fi su gurafe fil ardi a doron kasa min masani'a abubuwa ma'aikatu kamfanoni wanda kafiran baya suka yi babu su yanzu babu surin gine-gine da aka yi baya babu su yanzu da kafirai za su gini ma su da da zinari ma da azurfa suke gini akwai wani kafirin ma da ya gina wannan gari da Allah yake cewa ba irin sa duniya irama irama za ta lima da inna Allah ta lima kula kuma fil biladi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gari ne wani kafiri ne ya gina cewa aljanna duniya da ya karanta taura sai ya ga yadda Allah ya gina aljannarsa sai shi ma sai ya gina tun da ke sarki ne haka ya sa aka je ka nemo masa dukiya a duniya da zinari da azurfa da duk abin da Allah ya kwatanta dai wanda na fili aljanna tana da karatu shi ma sai da yi har koramai guda hudu nan da aka ce koramar nono koramar zuma koramar giya koramar ruwa duk yayi duk yayi a cikin gari kuma ya shirya wa mutanensa gidaje da komai da komai Allah ne ya rufe garin yanzu garin ba wai babu shi ba amma an rufe shi sahabi ɗaya ne ma ya ga gari manzo Allah sallama da ma ya ce wannan sahabin shi zai je ya ga gari kuma shi kare ya ga garin kuma yanzu aka garin yana nan kuma gaba ɗaya zinari ya ce aka yi garin gaba ɗaya da shi kaga zinari kuma da zaka samu kaman kwalba ɗaya in ka kawo shi ya ishe ka da kai zuriyar ka gaba ɗaya ya ishe ku dukiya kwalba ɗaya amma kuma aka yi gari ba wai gida ba gari shi ma na benaye hawa hawa hawa dama ƙasa ya tona darkacin ƙasa ya tona ya yi ƙaton fili wanda zai ɗauki gari gari mai yawa domin a lokacin mutane na sun kai dubu ɗari kuma kowa sai da ya masa gida duk a cikin mutane dubu ɗari na ba wanda bai yi wa gida ba kowa da gidansa a wajen kuma gidan ba hawa ɗaya ba ne ma hawa da yawa aka yi a ƙarƙashin ƙasa aka yi shi da zinariya da azurfa da duk kayan da ka sani na gulabarai da ba abin da babu a ciki to kafirai da suka yi shi to kafirai yanzu me suka yi ma ba su da komai kuma talakawa ne sai wahala kullum suke da su to waɗancan sun yi aikace-aikace in kamfanin nuka ne ga samudawa mutane annabi salihu to in suka zo ma dutse kamar biman nan sai su rarake a ciki suke kamfanin su eh kada kada rana ta taba musu wani abu wanda za su sarrafa na kamfani to ba za a yi shi a waje ba in aka yi shi a waje ba ko sun yi rufi ai za ka rana zai shiga a karkashin dutse za a rarake idan aka rarake dutse a fasa a fasa sai a shiga ciki can za a je a yi dukkan abubuwan da za a ci shirya ne komai a ciki za a dinga fito da shi kawai ana zuwa ana sayarwa duk ga shi nan sun yi fa kaza humul lahu bi dhunubi amma duk duka ya karshen su ya zama Allah ya kama su ya halaka su bi dhunubin saboda zunuban da suka aikata sun kizu bi annabawa Allah ya halaka su gaba daya to wadancan ma masu karfi ma suka halaka balle wadannan marasa karfi wa ma kana lahum min Allah min waqi waye ne mai tsaro da yazo ya hana Allah kace su babu da Allah ya tashi halaka da su waye ne ya isa ba ya zo ya samu ba ma Allah ba ya ce wa Azra'ilu ya fa Azra'ilu ya zai dauki gari ko zai halaka gari wani ya ce Azra'ilu ya fa ba za ka shiga garin nan ba akwai mutumin babu to wanda kai ba za ka iya kare Azra'ilu ko wajen ka yazo ba kai za ka kare shi ba sai ya dauke ka balle wajen wani to saboda ka maganin duniya abi Allah maganin lahira abi Allah inda an bi Allah an huta eh mutu ya tsira da imani ya tabin Allah shikenan ya samu lafiya eh yanda wadannan suke shan wahala in ka bi Allah ba ruwanka ba za ka san ma ana wahalar ba masu yi ne sai ta shiga sai ba ruwanka na'am
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ذلك ما يسعى قال قد كافرين بأنهم دومين سو كانت تأتيهم رسلهم annabawan su manzannin su sun zo musu bilbayyinati da hujjoji da mu'jizoji sun kawo musu hujjoji cewa lalle Allah ne ya aike su bil mu'jizati da mu'jizozi az-zahirati bayyananu dun kawo mu'jizozi annabawa kowane annabi ya kawo irin mu'jizarsa wanda ta gaji yadda duniya kowa ya yadda wannan abu ba wanda zai iya yin sa sai Allah kuma an san daga Allah suke amma kafiran suka ki wa kafaru suka kafirce suka ce ba za su bi annabawan ba shi yasa fa kazahum Allah Allah kuma sai ya kama su ya halakar da su innahu qawiyyun shi Allah mai karfi ne ba abin da ya sai ya ja da shi shadidul iqabi ko mai tsananin azaba ne idan yayi ta gargadi yayi ta gargadi zai ta mutane gargadi kar ku yadda ku shiga kaza kar ku yadda ku zama kaza kar ku yadda ku yi kaza to Allah zai ta gargadi to amma wanda ya karba ya huta wanda yake karba dan da aka kama shi zai Allah shi to dama ai an maka gargadi an maka gargadi kadi sai yanzu kuma zaka shiga kamu inna barka rabbika la shadidun kamun Allah mai tsanani ne sai in Allah ya kama mutum to fa mutumin kola ba zai yi labarin rahamar Allah domin ba zai samu rahamar Allah ba wanda yake tare da rahamar Allah ba zai gaci ba shi kenan shi kan sai da hada shi da masu azabtarwa kamar yadda idan aka kama mutum a duniya yana da laifi aka je aka kulle shi to ai ba zai ga gwamnan garin su ba da zai ga gwamna da ya fita ba zai ganshi ba gwamna ma ba zai ganshi ba ba zai ga gwamna ba gwamna ba zai ganshi ba shugaban kasa ba zai ganshi ba shi ma ba zai ga shugaban kasa ba shine azabar sai sa ba zai fita ba amma da zai samu ya ga ɗayan su da ya fita to shan din ma za a hana shi duk wanda yake da yake tare da rahamar Allah ba za a hana su ba sai a bashi da zabbaniyawa gandrobobi na lahira eh zabbaniyawa malaiku su kuma dama an riga an halitta musu wannan azabtar da mutane ina shine shin su shine shan su shine ibada su in suna azabta mutum to suna koki ne sai sa ba za su daina ba za ka daina shi ne kana jin yiwuwa to su azabtarwa shine abincin su
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب za a karanta wa kafiran zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran wannan zamani za a karanta musu wasu kafirai da suka gabace su sai Allah ya ce wala kad arsalna Musa ai na aiko annabi Musa kafin su waɗannan a kawo Qur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi ayatina ya zo da ayoyi ayoyi har guda tara ma aka turo shi da shi shi annabi Musa eh an kawo an ba shi ayoyi guda tara wanda duka ayoyin nan ya kowace aya ta kai a ce mutum ya yi imani saboda ita amma hada ka suka ki wasu ɗanin mubinin kuma annabi Musa ya zo da hujja bayyananniya ga ga sanda wanda take juyewa ta zama maciji ga hannu mai haske ga sauran dai abubuwa da ya zo da su burhanin bayyinin zahirin ya zo da hujja bayyananniya wajen wa aka turo annai Musa an turo shi ila Fir'auna zuwa ga Fir'auna azzalumin nan wanda azzalumin mutum shi tun da ya tashi Fir'auna cikin zalunci yake har ya kare shi kullum bai taba yin abu ba na zalunci ba shi in ba zalunci ba ba zai ji dadi ba komai zalunci yake shi ai ba ba dan Misra bane ma babo ne amma shi da yazo babon ta yazo amma da yazo daga zuwansa sai ya je zauna a makabarta da ya zauna magabarta ya duba mutane ya gaba su da ilimi ya ce a wannan za a iya cin su da wuri tun da zai jahilai ne ai ba matsala shi ya zauna a magabarta idan aka kawo gawa za a kunne sai ce ku kawo kuɗi a ce nan menene sha haka kawai magabarta a gari gwamnati ba ta karbi komai ba ku gunne mutum ba ku isa ba a biya sai aka je aka samu sarkin gari aka ce masa wani mutum yana karban kuɗi da ya ji labarin an kawo ƙararsa wajen sarki sai ya gudu ya zo wajen sarki da wannan kuɗaɗen gaba ɗaya ce gwamnati nake nema wa kuɗi kuɗin shiga ya gwamnati za ta zauna ba kuɗin shiga ai haraji ne su biya ya za a binne mutumin su kawai ba su biya komai ba ya sa ake kara wannan kuɗin sai in kawo maka za sai na za a sarrafa mulki sai ja ai nan kana da hankali shi kenan da haka ya samu ya shiga wannan masarautar tasu da ya zo ya shiga ya zauna sai ya ga dukkan su sassan abin da suke yi ba ba su da hankali ba ba su da ilimi ya ce a shike na waɗannan ka an gama shike ne ya ta shirya wa sarki yadda zai samu ya samu dai ya shawo kan sarki kawai ya zama duk abin da ya ga dama shine shugaban kasa yake to da ya samu haka sai ya ga to wasu abubuwan da yake so ya aiwatar in akwai wannan shugaban kasan ya shi ma yana da nasa mutane in fir'auna ya kira masa wani abu shi kuma zai je shawara da mutane shine yayi dabara ya kashe wannan sarki shi kenan ya hau gadon mulki daga nan kuma ya shiga wadda zaluncinsa da zuwa ga fir'auna aka aiko annai musa shi fir'auna kuma dama yana da mataimaka shi da yake yana da ilimi baya yadda ya guji shi kadai a shi gwamnatinsa da mutum gwamnatin demokradiyya ya yi dama ta mutane ce ya tara jama'a sosai a ƙarƙashinsa kuma akwai masu ba shawara idan ka zo kace ya yi laifi kaza sai ce a ba ni ba ne wani ne ya ba da shawara in aka tura ka wajen wani in ka tafi wani sai ci aba shi bane wani ne duka rasa wajen wa ma zaka je ila fir'auna wa hama wa hamana ko da hamana wazirin nasa wazirin nasa ana ce masa hamana shine wazirin fir'auna da ba shi ko duk abin da fir'auna zai kasa tambaye shi ce hamana ya ka gani da shi a ai wannan abin da ka faɗa nan shine daidai abin da za a yi wa qaruna da ƙaruna shi kuma shine mai kudin su shi kuma da ma ƙaruna yana da kudi shi kuma duk abin da fir'auna yake nema akwai dukiya inda abin da ya shafi kudi ne ko menene ma zai yi to sai suka haɗu suka yi mulkin su dukan su Allah ya aiko annabi Musa zuwa gare su amma da farko zuwa ga fir'auna da Hamana bayan fir'auna da Hamana sun mutu aka tura annabi Musa wajen ƙaruna shi ma ƙaruna in ba a halaka shi ba kuma addinin ba zai tafi ba sai sa shi ma Allah ya halaka shi faqalu sai suka ce da shi fir'auna da hamanansa da karunansa sai suka gaya suka je huwa musa sahilun suka ce kai kabbai da wannan mutumin ya zo ne matsafi ne zai muku tsafi ne yana so ya rikita muku gari ne ya rikita muku lissafi duk abin da yake nan warawara ne yana so ya nuna muku wani abu wanda ba haka yake ba to kaga ina aka nuna mutum cewa wani dan dan fara ne ba za ka kusace shi ba kazzabun suka ce ai makaryaci ne ƙarya yake faɗa ku duk abin da ya faɗa ba gaskiya bane haka suka ce
فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ذلك فلما جاءهم بالحق لأن موسى يزوم سدى قسكيا إذا شيء شريا shine kuma aika daga Allah da sirri min indina daga wajena in ji Allah qalu sai fir'auna da mutanensa suka ce yanzu wannan mutumin fa karshen ta duk yadda aka yi so yake samu rinjaye a garin nan kuma in aka bar shi aka bar danginsa suna da yawa in suka bi shi to za su daina mana biyayya in suka daina mana biyayya ƙarshe ma za a samu su ɗin su yi tawaye su ce ba su yarda da gwamnatin mu ba su rusa mana gwamnati su ɗora shi saboda haka abin da za a yi a sa shi abin da zai dame shi ya shiga damuwa mai damuwar uktulu abna allazina amanu ma'ahu ƴaƴan danginsa wanda suka yi imani suka yarda da shi dukansu a dinga yayyan ƴaƴansu a dinga kashe ƴaƴansu a kashe ƴaƴa maza mana idan aka haifi yaro namiji tun lokacin haifuwarsa sai a yanka shi da idan aka kashe yara yaushe hankalin ku zai kwanta ma za ku tafi kutin karin gwamnati ba kuna ta kokarin wannan bala'i da ya same ku ba tukuna uktulu amna allazina amanu ma'ahu wastahayu nisa'an ku rage mata amma in jaja mata ne suka aka haifa to kada kace su a dinga kace dai maza rajau ila adatihim ula suka koma al'adar su ta farko kafin annabi Musa ma cikin wannan gugurmai ai ka haife shi shi ma cikin wannan kacikacin yaron aka haife shi sai sama da mahaifiyar ta zo haifarsa su haife shi ba wanda ya san ta haife ita ta haife shi to shi kenan sai aka ga yaro kawai yaro ma cikin ruwa aka je aka ɗauko shi to shine ba san ma yadda aka aka same shi ba su dai sun san a cikin a cikin wannan dangin kuma ba wanda ya fito ya shi ɗansa ne ma bani Isra'ila kamar yadda suka yi bani Isra'ila wancan karon yaqtuluna al-abna'a wa yarquna al-banati suka ce jaja maza su bar jaja mata haka suka yi dai suka ce to a sake wannan tunda yanzu annabi Musa ya girma ya kawo wani abu wanda zai saba wa Fir'auna a sake komawa yanke yankin mutane to a lokacin kuma ai ya riga tunda annabi Musa ya zo ya kawo addini kuma an fara bin sa ai kaga wancan gwamnatin ta riga ta yi rauni Allah ya ce ma kaidul kafirina ma kafin kafirai da kaidin su bai kasance ba illa fi dalalin sai bata sai a cikin halaka da suka yi tafira suka ce wa karshe duk suka halaka su kafira
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليذكر ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليذكر ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال وقال فرعون شي فرعون yake to zaruni afil musa ku bar ni in kace musa nan fa shi inna zai zama matsala arada fir'aun annahu yaqulu innahu yaqtulu musa fir'aun yana yana son yana cewa a bashi ya kace annabi musa ko yaqulu yana cewa urrukuni hatta afil musa ku bar ni in kace musa nan qala sai yace ka annahum kanu yaqufunahu an katlihi kawai mutanen sa ne suke hana shi karka kace shi sai ce ka shi ba bai yarda da shi ba la ma kaffahu ahadun hadha fihi wa hanu ba ba wanda wasu ko suka ce ba wanda ma ya hana shi ma amsakahu ahadun ba wanda ya rike shi ce masa ba za ka kace shi ba amma dai shi dai kullun cewa yake mu sannan faki yana ganin zai zama masa matsala wa huwa yaqulu yana cewa garuni aqul musa ku bar ne kace musa ha huwa musa ga musa nan uqulu a kashe shi kashe shi wal yadu rabbahu liyamnahum minni mubaki in yaki ba yaki yana da ubangiji ba to ya roki ubangiji nasa ya hana ya hana ni mana in kace shi to ai annabi Musa ya roki ubangiji nasa kuma ya hana shi tunda dai ya riga Musa mutuwa a falyar Musa rabbahu annabi Musa ya roki ubangijinsa hal yakdiru an yamnahu minni amla fir'auna yake ga mutanensa ya roki ubangiji nasa mu ga ubangiji nasa yana da iko ya hana ni in kace shi ko bai da iko kuma ya ga ikon ubangijin Musa eh tunda ubangijin Musa ya dauke shi ya jefa shi a cikin ruwa ya sa ya kawo tako ya ciusa a cikin bakinsa da hancinsa an hana shi ko magana ba zai iya yi ba da haka ya kare sai Fir'auna ya ce abin da yasa nace muku ku bar ni in kashe Musa nan inni akhafu an yubaddila dinakum ina ji muku tsoro kare zai canja muku al'adar ku akhafu anna Musa hadha sayasabu bidinina waya ta bidinin akar fa ta tabiguna ho abinda nake tsoro kada Musa ya zai canja duk tsarin mu dinnan nan gwamnatin mu nan ya kawo wani tsari kuma in ya kawo tsari to inda shi ne a gaba ya kaga za a bi shi wa au an yuzhira fil ardi fasada ko kuma yana tsoro kada ya bayyana wata barna a ƙasa wa annabi Musa ne zai bayyana barna bayan shi Fir'auna shine mabarnatin Musa sai yafsidu arda Misra min qatlin wa ghairihi wai annabi Musa zai bata kasar Misra zai ta kace mutane ran da ya samu gwamnati ai zai ce zai rama abinda aka yi masa zai kakkace mutane umuyul basairi yarawna al-haqqa batila wal batila haqqan dama haka lamarin yake mai wanda basirar sa makan makantacciya ce shi kullum ya ka nuna masa gaskiya sai ya ganta ƙarya aka nuna masa ƙarya sai ya ganta gaskiya wal islah fasada wal fasada islahan to wanda dai basirar kansa ta shafe ta rufe gani barna sai ya ganta ita ce mai kyau mai kyau kuma sai ya ganshi barna ne هذا نفس البصيرة شيء شافي والبصيرة هذا الصلاح الذي جاء به موسى wannan kyautatuwa da gyara addini da gyara mutane da gyara rayuwar mutane wanda nai Musa ya zo da shi kaji ya ta gido Fir'auna fasadan fil ardi Fir'auna ya ce barna ne wai nai Musa ya kawo musu barna a doron kasa alhali kuma shi ko tun da yake mabarnaci ne shekara 400 yana mulki duk barna yake shi bai ga barna ta ba sai annai Musa ne mai barna na'am
alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar tana cewa mace ce ta gama al'ada sai ya kasance kuma ba ruwan wanka kuma lokacin sallah ya yi to ya za ta yi sai taimama sai sallah Eh, in ba ta iya ba koya mata taimama taimama yadda ake yi a ta samu ƙasa mai kyau mai tsarki ko wani dutse mai kyau sai ta yi niyyar taimama sai ta ɗora hannayenta duka biyu akan wannan dutsen ko akan wannan ƙasar sai ta ɗaga in a ƙasa ne ba ma hake zama akwai tsakuwa tsakuwa haka sai ta dan karkare kada saboda tsakuwar ta zube in ta in ta ɗaga sai ta shafa wa fiskanta gaba ɗaya yadda ake wankan wanke fiska a cikin alwala in ta shafa wa fiskanta sai ta sake taɓa wannan dutsen ko kuma wannan ƙasar sai ta shafa hannunta na dama zuwa gwiwar hannu da hannun hagu ta shafa hannun hagu da hannun dama shi ma iya zuwa gwiwan hannu sai ta tsatsefe yatsunta in tana da zobe ta cire zoben saboda ƙasa ba ta shiga garkashin zobe ko kuma ta tura zoben gefe ta shafa garkashin zobe sai ta sake dawo da shi sai in ta yi haka ta gama sai mama sai ta ji ta yi sallarta sallarta ta yi sai ta jira lokacin da ta samu ruwa sai ta yi wanka haka za ta yi ya tambayar mu ta gaba mai tambayar tana cewa ba ni da lafiya aka min allura da rana ya matsayin azumi na yake eh to in mutum ba shi da lafiya ai rashin lafiya kamar yana hana azumi to wa inda har rashin rashin lafiyansa ya kai likita ya ce masa za a yi maka allura ko za a sa maka dirib ko wani abu ka ga magana magana azumi kai ya kau da saboda haka yanzu maganan neman lafiya za ka yi yauwa sai ka bar maganan azumi ka ajiye shi sai ka nemi lafiya in ka samu lafiya sai ka ci gaba da azumin ka dama ai mara lafiya Allah ya ce shi ya bari sai daga baya biya wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra
na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu mutum ne ana wazifa sai gengedi ya dauke shi da aka yi darda wazifar sai ya ga akwai wasu sauran ƴaƴan carbi da bai ja ba to ya zai yi sai ya jasu ni jasu shikenan na'am eh wanda yake wazifa bai samu wasu yaya ba saboda gengedi in ya gama sai ya- tunda ya san su sai ya karasa su shikenan ya gama wazifa
na a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka akwai wata mata da ta aiko cewa tana buƙatar a yi mata addu'a ita da 'ya'yanta suna fama da rashin lafiya Allah ya ba su lafiya amin sannan kuma akwai wanda ya aiko ya ce yana so shehu a taimaka da addu'a game da yajin ma'aikata yajin aiki na ma'aikatan jinya Allah ya daidaita su da gwamnati Amin, amin.
Allah ya sa su fahimci juna su daidaita Amin.
saboda talakawa ne suke wahala gaskiya ne gaskiya ne Allah daidaita mana likitocin mu da gwamnati Allah ya sa su su- gwamnati su tausaya musu dukkan su tausaya wa halitta sauran halitta eh, dukkan ma'aikata ma gaba da Allah daidaita su da gwamnatin idan gwamnatin Allah ya sa ta dawo da hankalinta akan ma'aikatanta gaba ɗayan su ta ta tallafa musu su kuma su tallafa wa sauran al'umma a samu lafiya a samu kwanciyar hankali a samu tsarin arziki
Rasha akwai masu bukatu da dama Allah ya amsa mana baki. ɗaya.
Allah ya amsa bukatu gaba ɗaya Allah ya bukatun mu da bukatun masu bukata marasa lafiya Allah ya ba su lafiya lafiya Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya bamu kwanciyar hankali Amin.
da ban alherin duniya da lahira Amin.
da kiyaye mu sharrin duniya da lahira Amin.
abinda muke nema na na na alheri Allah ya tabbatar mana da shi Amin.
abinda muke tsoro Allah ya kiyaye mu Amin.
wannan wata mai albarka Allah ya ba mu albarkar da take ciki Amin.
abinda ake samu a cikin wannan wata duka Allah ya hada Allah ya sada mu Amin.
Allah ya hada mu a cikin masu samu Amin.
duk ribar da ake samu a cikin wata Ramadan Allah ya ba mu wannan riba Amin.
abinda ake tsira daga cikin wata Ramadan Allah ya samu ma mu tsira Amin.
Allah ya yanta mu a cikin watan koda mun cancanci da uh, azaba Allah ya raba mu da ita Amin.
albarka wannan wata mai albarka Amin.
albarka littafin Allah da ake karantawa a cikin dinin alqur'ani Amin.
Eh, kowa da bukatarsa Allah ya biya bukatun mu gaba daya Amin.
Allah kuma ya gyara mana kasar mu Allah Amin.
ya daidaita mana ita Amin.
Allah ya ba ta lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Amin.
albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarka wannan wata mai albarka Amin.
albarka wannan littafi da ake karantawa a ciki Amin.
bismillahir rahmanir rahim Amin.
يا سلام عليك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما املك آمين.
الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين.
والحق المستقيم آمين.
وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم Amin.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون آمين.
سلام على المرسلين Alhamdulillah.